الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ɗaya ga watan jumadal akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shi daga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba sati biyu da ya wuce bayan mun tsaya bayan wato mun biya kan jana'iz darasi biyu mun tsaya darasi na hamsin da uku a cikin wannan littafi alwaji ifike sunna wasu tabi aziz na babban malami dr abdulaziz badawi za mu tashi gaba mai mahimmanci ɗaya daga cikin arkanul islam shine kitabun zaka littafin da zai magana akan zaka tana cikin arkanul islam bayan shaidawa babu an bauta da cancanta sai Allah ta yi tsaye da sallah mun yi bayani akan sallah sannan na uku shine zaka wata ruwaya kuma na uku shine azumi mun yi azumi to yana hudu za mu tashi daga zakka sai hajji rukunan musulunci sun cika to malam zai bayani akan zakka malaiti kitabu zakati kitabun da zai bayani akan zakka manzilatu hasidi matsayin zakka a addini ne matsayin ta shine yake zakatu rukunun min arkanil islam ita zakka rukuni ce daga rukunan musulunci wa faridatun min fara'idihi sanan farilla ce daga cikin farillai wajibi ce kenan daga cikin wajibobi da Allah ya tsora wa bayinsa عن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karbo daga Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yadda yake kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da an zalla tabbata gare shi ya ce buniyar islamu ala khamsu an gina musulunci akan abubuwa biyar kai ka ce wata rumfa ce aka tsora a jikin wasu jira ko bilan amma jira kun nan wato guda biyar ne idan ka zare su kaga wannan rumfar da ka dora ba za ta zauna ba to musulunci sai daga cikin abubuwan da ya rike musulunci shine akwai zakka sai daga cikin tirako shahadati Allah ilaha illallah shaidawa ba abu an bautawa da tantanta sai Allah malamai sun ce ana kawo wannan fassara ne saboda in kace da gaskiya to abubuwa waɗanda suke rubuwa za su iya shiga domin a indiya za ka samu wani yana bautawa saniya wani yana bauta wa tokali a tana wani yana bauta wa kaza kowa da abin da yake bauta to ka ji a gurin su da gaskiya suke bauta mu amma ba cancanta ba to yasa ake fassarawa da babu an bauta wa da cancanta sai Allah ana bauta wa gumaka da komai ma amma ba cancanta ba amma ana bautar ubangiji madaukakin sarki ne mai saboda ya cancanta shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya to shine abin da yake faɗa a nan sai wa anna muhammadan rasulullah kuma lalle a dan muhammad manzon Allah ya wanda sai da babu an bauta da cancanta sai Allah yana da jarakai guda bakwai saboda haka ta cika wannan shirin nan sai da annabi muhammad manzon Allah ne yana da jarakai guda hudu su ne mara ta tsawo ko da'atu fi ma amara wa tasdiqu fi ma akhbara wa tinabu bana anhu wa tajara wa alla yu'bada la illa bima shara'a wannan ba su ne kalimatu shahada sai ka cika su dole zai zanto ka ba da haƙƙin su yadda ya kamata sannan sai yace wa iqami salati kaga shine na biyu a wannan hali da sai da sallah sai da sallah sai da sallah shine gun sharadin da guda biyu yin ta a kan lokaci kuma yadda annabi ya koya duk wanda bai bi wannan sharadin ba to bai sai da sallah ba yin ta akan lokaci yadda annabi ya koyar idan da mutum zai yi sallah akan lokacin ta amma kuma sai raka ta wata aza ko kuma yi ta kawai sai ya fara rukuni zanne da ya sujjada a ya fara sujjada zanne ya tsago ya rukuni ba haka annabi ya koyar sallah ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba ko kuma wato ya yi ta akan lokaci ko kuma ya yi ta mai kyau yadda annabi ya koyar amma zai yi bari zai yanzu zai aza da gangan Allah ba zai taba ba aza a cikin yau da gangan Allah ba ruwan da wannan sallah wa yi da zakati da ba da zakka wanda ita za a yi bayani shine ma'allu shayi wa hajjil baiti da ziyartar ɗakin Allah madaukakin sarki wa siyami a wata ruwaya liman tala ilaihi sabila a wata ruwaya wanda ya samu ikon zuwa gare shi domin haka aya ta nuna a suratul hajj sannan yake wa siyami ramadan da azumin watan ramadan wayannan abubuwa uku za ku ga abubuwa guda biyu suka kunta akwai ibadar da take wato da baki kawai za ka yi ta a cikin wayannan ibadu guda biyar ko kuma mu ce uku akwai wanda kuma za ka yi ta da baki za kuma ka yi ta da jiki sannan akwai wanda take kuma wato za ka yi ta da baki ka yi ta da jiki ka yi ta da dukiya guda biyar sun aka suka kunsa ka kamar kalimatul shahada ai da baki mutum zai faɗa yanzu a ce ya shiga musulunci yanzu yanzu nan amma azumi ba kawai cewa kada azumi shi ne ya wadatar a sai ka yi shi da jikinka dole sai ka dawo azumin ka ita abinci tun daga kullowa alfajir har zuwa faduwa rana kaga wannan ita aka take sallah ba bayan fadin ta a baki kai da rinji ne kai da cikin ka ita ba ita ma wato wato ibada ce wacce take bayan fadin ta da baki kuma amaliya sai an yi ta aiwati sannan kuma sai zakka to kaga zakka ta hada dukiya ta kuma hada ne aikin jikiya wato da jiki ko kuma a ce maliya ce ita wato dukiya ke bukata duk karfin kan ma da kudin zakka ba za ka fitar ba amma aikin hajji ya haɗa biyu dukiya kuma aiki da jiki za ka mutum ya je ya dawo sai ya ɗan wata kila tana san ma sai ya rika hutawa domin wata kila wannan aikin da ya yi wato baya irin sa yanzu kuma ya ji jiki to shi ma ramadan ya yi shi da jiki to shine ma ne ya ce wa qad قرنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية an gwaba shine kurinan alkiran ko gwabawa an hada zakka da sallah fitnataini wa 80 aya a gurare 82 a cikin alqur'ani inda Allah ya ce aqimu salata zai ce wa atu zakata innal ladina amanu wa amilu salihati wa aqamu salata wa atu zakata guri 82 haka aka lissafa guda tamanin da biyu to ka haka ko shakka babu wato yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da mahimmanci kwarai da gaske to sai ce um ba ta kuma an yara da ta ka ta hukawai ne kula ta hukawai to saboda haka wa iqami salati wa ita nam wa qad qulina bi salati bi sunnatayn wa 80 aya an gwaba zakka da sallah guri 82 Abdullahi da Abbas yana cewa da wato abubuwa guda uku ɗan biyu ne ba a raba to saboda malamin tafsiri ya kaga abin da yake faɗa kenan sai ne duk inda Allah madaukakin sarki ya yi magana akan yi masa biyayya to za ka ji yana bayani kuma akan wato kyautata wa iyaye adiyahu Allah wa an wato abudullah wa la tushriku bi ihsan wa bil walidayni ihsan duk inda aka yi magana akan wannan hadis kulli wal walidayni ilayya al-masir وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا to Allah ya ba zai ji inda ka ga wannan zaka ga Allah yana bawa daga haƙƙin Allah gaba ɗaya zalla zai na iya shi ce sannan guri na biyu shi ne sallah da zakka yace duk inda suke tare su yace in Allah ya ce aqimu salata zai ce wa atu zakata in ba a raba sallah da zakka za mu zo mu ji nan gaba fikihu da yana abubakar ke cewa dan me za a raba sallah da zakka yasa yace a yaki wa'annan da za mu zo mu ji a gaba sannan kuma idan Allah ya ce adi'u Allah zai ce adi'u rasula aka yi wani abbas ya faɗi wayannan gu- abubuwan guda uku ya ce tau amani ne yan biyu ne duk inda suka zo to sai ya ce um, a targibu fi adaiha kwadaitarwa wajen ba da zakar kwadaitarwa an fara ma da kwadaitarwa qala ta'ala Allah yace khudh min amwalihim sadaqatan ka karbi sadaka amma din da kaji sadaka a Qur'ani ba normal sadaka da ake bayarwa ba zakka ake ne khudh min amwalihim sadaqatan ka karbi zakka daga gurin su daga cikin dukiyar su tudahhiruhum wanda za ta tsarkake su zakka tsarkake mutum ne wa tuzakkihim biha sannan kuma bayan ka tsarkake su a waje wa tuzakkihim biha kuma Allah ya dalilin su Allah ya tsarkake zukatan su da ita ita zakar can gabe ki wa salli alai sannan kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum lallai addu'a ka a gare su nutsuwa ce lallai addu'a ka gare su nutsuwa ce to sai yake wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa ma daitu min riban duk abin da kuka bayar na riba interest abin da yake bada wannan ba wato za ga wanda Allah madaukakin sarki yace muke yi in kudi ya taru ko je wani je je mun waya yana zama a kudi kudi ya ya taru yace shi mutane sun zuwa su yi mazu bi sai ya ba su interest ne dubu hamsin saba'in tamanin wannan kudin ba a ci kudin ruwa ba wallahi ka shiga ta ara ba wata kwakwari ba da za ga wannan kudin mala albani cewa duk wanda ya yana nan yana shirin yaki da Allah domin Allah ya ce fa azanu bi ardi min Allah wa rasuli kamar Allah ya ba da invitation letter ne kana ci to ka ba Allah invitation letter ya zo ku yi single conversation Allah ya kiyaye to an taba su ko sai mun gama karatu za a ji ka fito da naka a ta yadda za a yi sai ce to da abin da kuka bayar akwai wanda kuma ba zai ba mutane sadaka ba sai wannan kuɗin shi ba zai bayar a dukiyar sa bai ko wannan kuɗin da rage mutunci ya ba wa in ka ji baka sani ba ka ta halal tun da kai baka sani ba saboda haka abin da aka ce duk wani abin alheri da wanda za a ce ma an gode ba za ka yi jiki ba yawwa in kudin ya taru ka bayar a yi aikin kwata ban ɗakunan masallaci na makabarta ya lalace ka bayar a yi jiki kuma kar a gode ba gode me za a yi ba ba gode da za a yi wannan nabi yawwa na shi ne godiya tunda an raba shi da alaka kai shi ya kamata ya ce ya gode ana saka da ne Allah kuwa ai kudin sa ne zai bayar ya ce a magodiya amma wannan mutum ne baka ka gano wuta na cin rigar da ta baya ka zo kake wa wa zai wani godiya kai ne za ka ce to na gode kaza kai da ka gode ma kai da ka kake war goji zai gode ma to wuta ka gani a cikin da ka kwace masa kuma sai ma gode sai ka biyo kai godiya shi zai godiya ko dan ba a ganin wutar a fili shi ne kawai amma wallahi wuta ne to to sai ya ce akwai abubuwan da ake yi da ita kamar yadda malamai suka kawo amma ba a ci sai ya ce fala yarbu inda Allah to in ka ba wani wato litarbu bi amwalin nasu dan ta da su cikin du wato dukiyoyin mutane wani yana dubu ɗari ka ɗau dubu hamsin ka tsara masa kuɗin interest dan wai kudin zai wai jari za ka kara wa Allah ya ce fala yarbu inda Allah a wajen Allah ba zai da dubo ba ruwan Allah da wannan kudin wa ma ataykum min zakatin amma da abin da kuka bayar na zakka turiduna waje Allah kuma kai dan Allah ba dan wani ba sai ce fa ulaika humul mubi'un to irin masu wannan dabi'a su ne wanda Allah yake wa multiply yake ninninka muku wallahi za ka jawo baki ka fitar da ka wannan shekara ka gani shekara mai zuwa ya duke ka ya zama shedan ne kawai a shedan ne ayi kuma al-faqara wa ya'murukum bil fahsha kuma idan mutum ya kai mataki yanzu kudi na kasa kasa bai iya fitarwa ba in ya samu yawa ba zai fitar ba Allah to to sai yace ana bi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi ajli tamratin duk wanda ya sadaka da gurgurdan dabino gurgurdan dabino min katibin tayyibin daga abun da ya tsorurta na halal shi ne tayyib bai dadi na halal ya iwa ya waya to shi ne yace wala yaqbalu Allahu illa tayyiba ku sani cewa Allah baya karba sai abin da yake a tsayi shine wanda yake wato labiyayye na halal shi Allah yake gaba inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba ko la yaqbalu illa tayyiba fa inna Allah yataqabbalu hadi yamin domin Allah yana karba yana karɓo wannan sadakar da hannun sa na dama wato hannun da ya dace da shi ko wa annabi yake wakilta yamin wato wakilta dangi yaminu yawa duka hannayen Allah na dama ne ba ba kuma ba a kwatanta shi da kowa sun mai rabbi hali sahibiha sannan sai Allah ya rika kulawa mutum da wannan sadaka da ya bayar ka tabbata ku girman dalilo ba amma Allah zai rika kula ma da ita kama yurabbi ahadukum faluwahu kamar yadda ɗayan ku yake kulawa da dan kankanin raƙumin da za ka yi ba ma na ka yi ba ma dan akuya yanzu ai kula kake da shi ka kula da ruwa ko kula da je ga wata ran ya kiro ya zama katan zakumi to haka Allah ne ka kula ma da wannan zaraka da ka bayar har sai ta girma hatta ka kula misalan jabal sai ta zama kamar dutsen uhud kun sa akwai lokacin da za a ɗau mutum a tura shi akan suke ne kamar da Allah da Masudi ya faɗa hadisi Annabi Ali da Abu Dawud mutum kansa za a ɗauka a ɗora akan suke bayan an gwada ayyukansa to wayannan abubuwan da annabi yake faɗa su za su taimaka ma su ga yayi nauyi wayannan ayyukan ladan imanin ka ya karfafa saboda duk da zaka yana ƙara imani to girman imanin ka zai sa kawai kai nauyi ba ya ka fage za a sha ya sa kai nauyi ba ba shi wani da wannan ne ya zai wuce ya ku zuna ya ci bulis ko yawa to ba shi wani hadisi ne da bukari da muslim suka rawaite shi faluwahu shi ne karamin ɗan akuya ko karamin wa ake kiransa karamin ragumi wanda aka haifa to haka Allah zai ta kula mani a tahziru min mar'iya mun ji kwadaitarwa wajen ba da ita sai kuma tsoratarwa kan hana ta ita zakka qala ta'ala Allah yake wala yahsabanna alladhina yuqaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum Allah yake sayuzawquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير Allah yake wala yahsabanna alladhina yaquluna kada waɗanda suke ruwa su yi tsammani bima atahum Allah dan gane da abin da Allah ya ba su kada su yi tsammani min fadlihi daga falalarsa ka tuno ka duba wani abu da Allah yake tuna ba sai yace daga falalarsa ba daga taka ba falalar Allah da ya dauka ya baka cikin kudari ya ba mutum daya a ba mai zubin kai kaɗai ne miloniya kai kaɗai kake yi iya da baka ba kowa ka buwa ba Allah ne ga dama ya baka to sai yake min fadlihi daga falalarsa huwa khairan lahum kada masu wannan ruwa su yi tsammanin haka ke fa ne yi a gare su Allah ya ce bal bari wannan magana huwa sharrul lahum wato boye zakka da ruwata sharri ne a gare su Allah ya ce sai dawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama da sannu za a daura musu abin da suka rika ruwa da ke rana alkiyama tarka za a yi musu shi ne sai tsawo kuna za a kewaye su da abin da suke ruwa da ke rana alkiyama walillahi mirasu samawati wal ard duk abin da yake cikin sammai da kasai Allah madaukakin sarki shi zai gaje shi haka ya fada a suratul maryam inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un Allah ya ce mu ne za mu gaje kasa da duk wanda suke kan kasa kuma gurin mu za su dawo kun san Allah duk da dai wato ana cewa wai mutum baya gane abin da ya je labarin ina mamaki wanda zan gaji ya waje kara cikin baya yana da naira alal akalla biliyan biyu amma ga rayuwarsa kamar yanzu ya fara ba ruwan da shi harkar sa yake kuma kamar sun yi alƙawari da Allah zai cinye kuɗin gaba ɗaya kafin ya mutu ko dai ka abun mamaki Allah da mamaki ka ga mutum yana da billions of naira amma abun da ya dame shi kudin idan Allah ya ara mai shekaru ko din ba zai rika jin daɗin sa ba sai kunun tsamiya zai rika jin daɗi domin jas din gaba ɗaya Allah ya jire shi amma za ka wani a lokacin yake ƙara kai bayan ƙaunar su kuma yake ƙara fantarewa Allah ya kiyaye mu to kun ga wannan shi yasa mutum zai ta addu'a sannan bayan addu'a kuma matakin farko a ga yanayin da Allah ya dora ka ka bi dan kawai kan mutum ya fada matsalar ibnu da jami'i da malamin tafsiri suke kawo shi har da yace cewa annabi ya ba addu'a ku ya duk da wannan rauna kisa amma malamin tafsiri ibnu kasir da ibnu jarir har kurkuri sun ka kawo ta ira ya fi kowa zuwa masallaci a gaba yace annabi ya ma annabi yace a ka zauna da yace gida ya bar addu'a ana ma addu'a da tumaki suka taru da kuki biyu ne zuwa masallaci sai ai wata ba gani wai dai wallahi na nan ku wallahi har koki ne suka yawa zakka babu shine a suratul tauba Allah maka wakin zargi wato yake magana akan ayoyin wasu wanda suka ce da shi ai ko kuma ai hadisin kunar ya salihin wanda mun bibiya shi a wurare da yawa hadisin mai kora mutum uku da mai kora ko da kuturu da makaho kowa yana cikin talaucinsa kowanne da gaske Allah ya turo mala'ika a je a jawo gwadar saboda haka ana zuwa mala'ika ya zo ya sami mai kora ya ce me matsala kai da shi damuwar sa kawai kullun yana rawani ne kullun yana rufa kansa saboda wannan kora ya masa aiki damuwar sa kawai shine Allah madaukakin sarki ya cire ma wannan kora yace ya cika baki an ya cire mun zan ba Allah zan kaza zan yi kaza duk ya cika baki sai Allah ba dauke girgi yau mai malaika ya shafi kansa kawai sai goma ran zaki kuma me kake so a dabbobi ya faɗi nau'in dabba da yake so Allah ba dauke sarki ya sa albarka a cikin dabbobi suka zama garki sai aka tafi gurin kuturu shi ma haka ya faɗi matsalarsa kuturta ya masa ake kaza kaza da kake zuwa Allah ya ma ya warke kawai in ya warke zai ba Allah zai kaza zai kaza sannan me kake zuwa dabbobi ya faɗa aka ba shi su ma aka ba shi kwari guda sai makawo shi ma aka je gurin sa yawa ne yake shi ido ne kawai baya gani idan Allah ya ba shi dan zai ba Allah kuma ya sa ma albarka a dukiyarsa zai fidda zakka zai kaza duk Allah ya mutu sai da kwana biyu kowa ya zama biloniya ana jin sa a kowane gari kawai sai sai zuwa mai gora mala'ika Allah ya turo ki da sifa irin ta ta da ya ma fi jimuni ya zo ya roƙe ki da Allah ya taimaka masa ki gaskiya ina gaskiya ba zan iya taimaka masa ka ga wannan dukiya da nake gani na gaji da ne kabiran an kabiran iyaye da kakanni na makareci kam nan ba dai kan nan yace wai iyaye da kakanni ya gaje ta eh a wai wai dukiyar dukiyar wai ya gada iyaye da kakanni shi wannan eh bidiyo ne gora ka saboda haka yace ba za ka ce wai yace gaskiya ba yake ba tsakani da Allah yace to in ƙarya kake Allah ya mai da kai kufar da kake cewa ne ba kai ne wanda na sani da ba mai kaza mai kaza ne san ba ni bane ki san ba mun ji ba budilci ne yana da saboda haka yace to in ƙarya kake Allah ya mai da kai kufar da kaza wallahi zai goma ba ɗaya dukiya da ƙari mala'ika sannan na biyu sai ya tafi gurin kuturu sai kudu da zafin dukiya bai kora ma yi wannan talaki shi ma ana zuwa yadda shi fa dukiyar nan ga dace iyaye da kakanni shi bai taɓa kuturta ba mala'ika ya ce in ƙarya kake Allah ya mai da kai sufar da Allah ya mai da shi sai na uku jaraba ta uku makaho ana zuwa da yi bayani ya ce bawon Allah ya ce ni ma da kamar ka nake a makaho ya je mana ya ce kamar ka nake Allah wa ɗaukakin sarki ya warkar da ni ya ce sai abin da kake so shi kaɗai ya ji jarabawa shi kadai yake na kawo wannan ne saboda mabiya yawancin musamman talaka idan ana kawo ayoyin da suke tawa masu kuɗi murna yanzu kai ma baka san lokacin da zaka zo matsayin ba ne Allah sai rika ganin kawai da su ake yanzu yana ta hararo wani a lokacin ko a gobe baya fidda zakka to saboda haka idan matakin ka na farko idan mun kaga mutum yana da shi ko bai da kudin zakka yana da kyauta wallahi ne kudi zai zakka amma mutum ka ganki mun mako ne hannun jarirai ne da shi to kun ya zamu kudin ma ba zai ba kuma ku je ku tambayi ina yau ba da wannan misali ka je ka tambayi duk wani mai kyauta za ga Allah baya hana shi Allah in dai kana da kyauta to za ka zama kullum ba ka da shi ba Allah baya haka saboda ai sababin ka wani zai samu to zai halaka ba saboda ya san ɗabi'a ka na ba wa mutane to sai Allah ya koro ma shedan ne ba ya kuma ku auna akwai wani ba Allah muna hira da shi ina faɗa wannan yace wallahi jiran ne ba da ɗari biyu ya samu zawar dubu ɗaya yace shi ɗabi'a ce wallahi ya auna ya gani in dai ya ba da ɗari biyu to sai ya samu zawar dubu ɗaya to haka Allah yake to bara mu je zuwa to shine yake cewa hadisan narkon ana bi hurairar an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man atahu Allahu malan duk wanda Allah ya bashi dukiya fa lam yu'addi zakatahu baya fidda zakka kuma mutila lahu yawmal qiyamati shuja'an za a mayar da wannan dukiyar da ga ranar kiyama ta koma kumurci irin kobra lahu zabi batani yana da kun ga kobra yana da wasu abubuwa a kansa ko kora to da kora zai zo wannan mutum jin kato yudawwi'uhu yawmal qiyamah ya kewaye shi ranar alkiyama ya kanan nadi shi mutum kaga ya yara ma cewa dai sai tsawo kuna ma ba su yi bihi yawmal qiyamah shi za ko tafsiri kake duwa za ka suna ka ana hadisin karkashin aya bi yawanci tafsir ba sai yace summa ya'khudhu bi lihzimatayhi sannan sai wannan raqubin macizin bayan ya tsannan na ɗaji sai kuma ya tsaya daidai kusurin fuskar da zai kama laifansa duka biyu ya kama su ya aninci da kai yana nufin jabbansa ya laifin bakinsa sun mai kulu ana kan zuka ana malu yana tarar da yana sakar gurin yana cewa ni ne tattarka da kaɓoyi ni ne dukiyarka sun matala hadi al'aya sannan karanta wannan ayar wala ya asabanna allazina yaquluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayudawquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah sayudawquna wa qala ta'ala Allah yake walladina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wanda suke taskanci su koyi zinare da azurfa naira da dala da sterling pound da fidi da riyal da koma waye da yanko na na tara kowane irin kuɗi ne don a zakuwar giza duk wanda suke wakilta kan wani je ba ba ce naira ba ko dala a su ne saboda su ne ake mu'amala da su ta kuɗi a wannan lokacin to wanda ya koye kuɗi kowane iri ne wala yunfiquna fi sabilillah kuma ba sa ciyarwa don ɗaukar kalmar Allah Allah ya ce ba bashirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai raɗaɗi Allah ya ce yau mai yukma alaiha ranar da za a ƙona su alaiha a kan wannan dukiyar fina da jahannama cikin wutar jahannama fati kuwa bi haji babuhu a yi wa aljabaha jam'i ne jibahu shine jam'in na jabahatu goshi sai a riƙa goshin zilalar shine a sa bakin karfe ne zafi a wuta a riƙa nana musu a goshinsu wajunubuhum da gefen jikin su aljambu wa sahibu bil jambi aw lil sabil wa zuhurum da bayan su alka nana mu yana ihu ana nana masa aboki sai a ce ba ma nan ba kawai sai a kamar yadda ake yara bulala in ka zo kana bulala ya kasa ne ba ya koma wani gurin ba to haka za ya mutu an nana abokin yana ihu yana kakkare wannan gurin sai Allah maka wakilin zargi ya sa malaiku su koma gefen jikin sa ya ga wannan jiki kawai ya kare gefen jikin kuma sai a nana mar a baya haka za a kai masa lafiya ya na'am dama maganar mutum ya ke wannan fikiyo ne mai kyau injiniya musulmi ne tun da zakati ba wai ana magana a ne kan wani sai Allah ji da kan kufaru makata a ba kufaru makata ba kufaru Najeriya wa ko ina ba yawa to sai yace um fatikuwa bi azibahum wa junubuhum wa zuhurum ana dukan ana hada ma kanatu ya kuce wannan shi ne abin da kuka koyo kawunan dan Allah ka duwa annabi ba cewa yi muminin da ya bi Allah ya bi shi ta halin alim ya kudda zakka ya nemi halal idan mumini wadu aka samu wani muminin talaka shi kuma shi ma ya ba Allah ta halin alim ya koma zuwa ga Allah to sai wannan talakan ya ce ya riga wancan muminin shi na aljanna ya kudin ya riga bai kudi dalili saboda shi ta yi akawuncin gaba ɗaya abin da ya tara sai bayan daya ya ba Allah ba da su sai Allah maɗaukakin sarki ya za a rika bi ana cewa to naira miliyan goma ka tara wannan miliyan goma ayi kaza eh naira ɗaya bayan ɗaya me naira dubu goma kuma kaga da me naira goma ai ba ɗaya yake da me miliyan goma ba wanda ba ya ba Allah to amma inda talaka yi kartawa talaka mai gun Allah da mai kuɗin da yake gun Allah inda zai masa kantab kenan sai ya riga shi shiga tsaye a cikin aljanna zai zo amma sai ya huta ya ma fara mantawa ana ta ne mai hisabi Allahumma amin to sai yace ana dukan sa ana hada ma kana su da an fuki wannan shi ne abin da kuka koyo kawunan kuka taskance wa kawunan fa zuku ku dan tani ma kuntum tahiji abin da kuka kasance kuna taskancewa kuna koyewa kudin ma'aikata ba za a karba wani ma'aikata wai ba za a biya a biya su ba sai sai an ajiye an ciri ba karba sai internet ya taru ba karama ba kuwa idan idan idan idan kudin kudi wata bai Allah ta kira ne in gira tuki ya shigo ya kai da sabon zakka yana zuwa za a fitar zakka ko sai ya shekara haka wannan mutum ya damu da addini ta yakin gwamnati ta gama gira tukin da ya shiga ta ce to sai an fitar zakka ne sai ya ba zakka a kanta in kira zo da ki ki ki ji wa dadin wani abu ya iya sadaka amma dai zakka babu sai ta ji ka to bara mu ji hadisi Abu Hurairah ana bi Hurairah qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ma min sahibi zahabi babu wani ma abocin naira ko dala shine wato zinari wala bi dadin ko azurfa kudi kenan la yu'addi minha haqqaha baya bada hakkinta illa kana yawmal qiyamati face sai wannan kuɗin ya ya zamto rana a kiyama an mai da shi sufi atlahu safaihum minna ya mai da su gaba ɗaya da gado na na wuta duka kuɗin billions of naira din da yake da shi sai an mai da shi takardu na na wuta wa uhmi alaiha fi nar jahannam ai ta kora shi da su shine makamashin a cikin wutar jahannama wa yuqwa biha jambu ka gani ya kawo muku da jiya nan a rika wa gefen jikinsa lala wa zaruhu da bayansa kullama bara da wa'idat lahu fi yawmin duk lokacin da wutar ta ka san in wuta ta ta ji ba tana sauka ba garoji ba yanzu mai tayi ba kullum din sai ka rika ganin sai garoji to da tayi sai Allah ya ji sai akwai hura duk lokacin da kai sanyi ba wai ta mutu ba sai sanyi ta daina wannan zubar fada ga garwaji sai a kuma hura ta u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana saboda haka za a yi ta dawo man wato da wannan kwanakin nasa a yi ta maimaita wutar a yi ta dawo da ita fi yawmin a wani yini da wato a miqdaruhu 50 alf sana gwargwadon yini daya tsawon shekara dubu hamsin kowane kwana ɗaya to shigo a wasinsa daidai ke da shekara dubu hamsin irin namu ne da su kafin gari ya waye dan shekara dubu hamsin yana cikin wutan kaza mai imani ko kwana ɗaya baya so ya wuta shekara dubu biyo mai kada mai kira ruwa kamfin alfa sana gurare biyu da Allah ya faɗe da alƙur'ani malaman tafsiri sun ƙaru juna ilimi sosai akan wannan a tari ku zaɓa yana ibada a gari dawa za a shekara dubu hamsin a ce ko har sai an yi hukunci tsakanin bayi fayyara ta biyu an gaba zai ga hanyar da yanzu in ma'ina da jannati wa in ma'ina na haji magana injiniya ta fito sai ya gani yanzu cewa to aljanna za shi ko wuta domin ba arne bane musulmi ne dan da ba musulmi bane ba za a yi magana in ma'ina da jannati wa in ma'ina na ba musulmi ne da abu a dama wato zakka da ake magana da abin da Allah ya kawo na wajabci wato ana magana da malaman usul sun yi magana shi wanda yake muqaddabun wato shi ana magana ne da wanda ba musulmi ba ko har da wanda yake musulmi a yanzu da taura idan irin wannan yazo akan musulmi ake bayani shi ne gun sai yanzu wanda ne musulunta ba babban ne gun da shi ne kafin saboda haka inda zai zo yi zakar Allah ba zai karba ba domin ba musulmi bane to sai yake cewa um to kila ya rasulullah wani sahabi yana zaune a gurin shi makiyayi ne sai hankalin zai tashi sai ce fa bulu ya rasulullah haddara kuma ba abin ya daga wa hankali shi yana ganin an ce azhabu wal fiddatu yace hadda ba zan kuma ma kana annabi yace wala sahiyu li ibl ibl haka ji ma mai kiwon dabbobi dabbobin mai raquma la yu'addi la haqa wanda baya fitar da haƙin Allah a ciki wa min haqiha halabuha yawma wirdiha wane mutum sai yace yana daga haƙinta halabuha shine tatse nonanta yawma wirdiha ranar da za a gangaro da su cikin kwarin da za su sha ruwa shi ne malamai anan za ku ga wato anan yace ayyoma taridul ma ran da za ta gangaro ta sha ruwa shine a tatse nonanta ita dabba sai dai illa idza kana yawmal qiyama sai dai idan ya kasance ranar alkiyama ne aka kai wannan matsayin baya fudda zakka budi alhadika in karkar wato sai a tsaye da ita a wani guri shine bika bika in almakanul mutawa min al-ardi kina alwasi gurin da yake wato a daidaitaccen guri mai yalwa karkari kuma wanda yake a tafi fitale da ba komai ba ciyawa ba komai a kansa sai a tsaye da mai dabbobin da dabbobin a nan aufara cikakken guri shine aufa cikakke ma kanat la yafqidu minha fasilan wahidan sai da zai kasance ba zai rasa fasil shine karamin rakumi ko karamin rakumin da Allah yake wa fasilati hillati tuwi to ko kankanin rakumin sa guda ɗaya ba zai rasa ba rakumin da ya tara a duniya in garken sa mutum ne duk sai aka taro musu wannan gaba ɗayan su a wannan fetal filin fetallin sai Allah ya ce sai annabi ya ce ta da'uhu bi asfatiha sai a kwantar da shi a filin gurin a kaɗo wannan tumakan shi ta bi ta kansa da mai hukun shi ne kofatu sun rika taka shi da kofatun ba su kyale shi a nan ba bayan sun rika sukuwa a kansa sai kuma wata abduhu bi abwajiha sun rika cizansa cizo yau mai abdu zalimu ala yadihi ranar da azalimi zai ci biya ta abdu alaiha bin nawaji ko ku ciza ku kama su da ni jikokin ku to shine yau mai abdu shine wata abduhu bi abwajiha sun rika cizan me wannan raƙuman da bakunan shi za raƙumi masifa ne ka tambayi masu ciwon raƙumi saboda haka shi kisa ma yake yin yi wannan cizon zai kashe mutum ko karya shi to saboda haka da bakunan kullama marra alaihi duk lokacin da suka fita kansa kullama marra alaihi ula duk lokacin da ta farko ta wuce rudda alaihi ukhraha fi yawmin kana miqdaru 50 alfasar abin nufi duk lokacin da ta farko ta wuce in ta tafi to sai a dawo ne ta kuma dawowa haka za su ta bi suna da su kai su komo tsawabi za su ta yi a kansa to rudda alaihi ukuraha sai a dawo da ta ƙarshe idan ta farko ta zo ta wuce na ta ƙarshe na sauka sai a dawo da ta farko ta kuma bi haka za su ta yi a kansa tsawabi fi yawmin kana miqdaru 50 albasa a wani yini da gwargwadonsa tsawon shekara dubu hamsin hatta yi kuza bainal ibadi har sai an yi hukunci tsakanin bayi sai ya rasa bi lahu sai ga hanyar sa shi kuma inda zai bayan an ga bai mara azaba imma ila jannati wa imma ila nar wuta za shi koko aljanna kaga anan din ma wai wai yanzu wannan ko wai zani to rashin ba ma fara azabar ba wannan sakamako ne kawai na rashin fidda zakka kafin a je a mani zabi da wasu abubuwa sannan a zo a duba ga wuta za shi ko aljanna lafiya hukumu mani'iha to me hukuncin wanda ya hana wanda ya hana zakka az-zakatu min al-fara'id zakata daga cikin farillai allati ajma'at alaiha al-umma wanda gaba ɗaya malaman musulunci suka haɗa kan wajibi wa shaharar shuhuratan sai shaharar da sai shuhurar da shahara shi na ya zama kowa ya san shi wato sai shuhura irin wata shuhura da ja'ala ta min daruriyatin dini shine abin da ake kira ma'lumun min ad-din bi darura abin da da jahili da malami da gaba gar kowa ya san shi shine abin da ake ma'lumun min ad-din bi darura ko a usul al-fiqh to saboda haka ne zan tura da irin cikin daruriya ce ce abubuwan da kowa ma ya san shi ko mutum bai karatu ba ya san ana kudda barka bi haitu law an kara wujubaha ta yadda da a ce zai mutanta wajabtin zakka lawan kara wujuba ahadin da wani zai wajen mutunta wajibcin zakka kada da anil islam to da ya fita daga musulunci kusan mutum yanzu zai iya zuwa ya fitar da zakka bai kafurta ba amma ya yi da yi amma idan ya zo ya mutunta ya ce ba ma halal ba ce ba ma farilla ba ce to ya zama kafiri wa kutila kufran kuma za a kashe shi a matsayin kafiri kisan da za a yi amma da yadda da tauna an kashe shi a wani kafiri ina za a binne shi wani tsarbatar musulmi ko kaba da zaka ji ma da kala rauni ina za a kai shi Allah ke illa idza kana hadith ahadin bil islam sai dai idan sabon shiga musulunci wanda ya sabon shiga musulunci kaga wannan za a yi ma'uzuri ma'azuri ne ba komai ya sani ba to sai yake fa innahu yu'zaru bi jahlihi al-ahkam za a yi man uzuri da saboda jahiltar hukunce-hukunce ne amma manin tana an adaiha amma wanda yake bayarwa yake an adaiha ba da ita ma fi kadi wujuba tare da yakudin sai cewa wajibi ce fa innahu ya'samu to yayi zanubi yayi laifi bin jina'i tahudu ala wajhi duna an yukhrijahu zalika an al-islam amma haka bai fitar da shi daga musulunci ba ya ki yi wayarwa ne ga narkon da an fara yawwa wa alal hakim amma ba duk da ya ki wayarwa to sai a sa wa mutum kwamitin na zakka da hukubuti ko kuma mai hukunci gwamna ko wani wanda aka dora akan harkar zakkar an yi akuza ha minu wajibi ne ga shugaba ya karba daga gare shi kaharar a wuta an fi karfin za a rinjaye shi ne kaharar a yi mafin karfi a danne shi shi ne sahara wa ya kuda nisba malihi a kubata wane mutum sai a karɓi rabin dukiyarsa kuma a matsayin hukuma misali nawa ne yadda sabon zarga a wannan shekarar na to a gani dama masu fidda zakar ne ke zo su faɗa duk da akwai da nan misali miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da wani abu to kaga wannan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu in an kasa ta gida arba'in nawa ne zakarta eh da kai talatin ba miliyan ɗaya da ishirin da biyar ne dubu ishirin da biyar sannan wancan dubu ishirin da bakwai ɗari biyar zai kama ba zai ba ka ba ta kai talatin to dubu talatin a miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu don kafin da dubu talatin to idan za a matsa ba idan yake bayarwa a matsa mai sai ya ba da zakar bayan ya fitar kuma sai alƙali sai shugaba ya sa a kawo shi sai a kwace dubu ɗari shida kwace sai yanzu ra'ayi kuma ta bar hannunsa kenan bayan sa kuɗin zakka na a kai su zakka da hukunci a raba mabukata a shi kenan kuma ya gama ai wani tuwa da shi gwara ma ya bari a ba ku ba a Allah kuwa mutanen mu a wani zai ce gwara shi kawai a bari a ba ku ba to ku wajen za a ba tun ya fitar da zakar dan kar ya koma kuma dan a tauna tsakuwa da aya ta ji doro bayan an ya ba da dubu talatin da karka zai bayar sai kuma a kwace dubu ɗari biyar kuɗin da aka karɓa ma ya fi na da yawa dubu ɗari shida da talatin shi kuma yanzu ya tashi da dubu ɗari biyar da saba'in ya yi babu bayan su sai shi ma yadda ya shiga cikin inna mazara za su da suka Allah kuwa za a fitar zai zai shiga layi idan miliyan ɗari ne da ya ɓace miliyan hamsin wallahi da ana yawa masu kuɗi yanzu da an zauna lafiya ba mai hanawa sam to inda musulunci ya tsaya takwa wannan hukuncin shi ne a mabaratan najeriya wasu ko ko ko an yi wannan ya zai kana ina ake gaya mana bawan allah da ya ɗau nauyin mahaifiyarsa komai da tijuwa ce komai ya mata din yana dubu goma mara take zuwa ya tsada yana ba ta a lagos yake aiki yana ba ta 50,000 tsohuwa ce ba ta komai amma allah ya dafu ta bara akwai ran da ya za a yan zanda suka kama ta saboda yarsa take ja kawai ta jaya da ita ce mai jagora ta kai ya ya ya duk wa mutum ba zai zo ba da zai ajiye mata ba abin da komai ana mata amma Allah ya damu da ba sai baya gani kawai da wurare ga zai yayi kawai da jayarta ita ji abin da kai ma tunda ba za ki daina ba kuma kin da karaba ita ba ta koya yayi yayi kawai ran da ya haɗe baki da yanzu Allah ya ce a ji a koyi da so yake a so da ta tuba amma ya da daga yin zannan ta tuba to sai yace um to sai yace an ba bin hakimin an abihi an jaddihi kala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ta naji annabi yana cewa fi kulli iblin sa'ima du cikin kowane raƙumi wanda ake ciyo ba wanda ba ajiye dan ka ko za akwai dabbobin da za ka ajiye za ke kawai mutum ne mai kuɗi ya ajiye su kawai don yi a na kiwo da su ake magana wanda aka kawo su na neman kuɗi ne kuɗi za a nema ba na ci ba ɗan kawai ya ɗauka a wai fita dole sai an kaɗa a ka kawo su ne don ka nemi kuɗi da su to sai yi cikin kowane fi kulle arba'in cikin kowane raƙuma arba'in za a fitar da ibnatu labuni yar mai shayarwa za mu zo kansa gaba gaba zai mana bayanin da dalla dalla amma dai anan abin da zamu ce kenan yar mai jayarwa la yufarraqu ibulun an hisabiha wato ba a rarrabe wato rarrabe wato raƙumi daga lissafinta idan aka zo za a lissafa to ba za a ware wanda za a fitar ba a ce abin da ita za a kirga har da ita za a yi sun kai guda arba'in har da ita ko da an ɗauka misali shi ke ta koma talatin da tara to za a fita shi dai ya ga dama ya ce shi zai ciwo ba ya zo a taba mar a wannan irin nan ya zo ya baya duk da malamai sun ce an fito a ɗauka domin albarka ake nema na ne na wannan dabbobin Na'am, sai yake cewa to, mana adaha mu'ta jira duk wanda ya bada zakka yana neman neman lada falahu ajruha to za a ba shi ladan da wa man mana duk wanda ya rasa zakka fa inna akhiduha to za mu karba zakkan nan wata dira malihi wai dalili yake bayarwa da kuma me rabin dukiyarsa dan kan wani ya jiri da hadiya ga hadisi ne azmatan min azamati rabbina wato punishment ne shi ne azama wato ladabtarwa ne daga cikin ladabi na ubangijinmu ko kuma tilas wajibi ne daga cikin wajibai na Allah madaukakin sarki tabaraka wa ta'ala la yahillu li ali muhammadin minha shay'un amma in babban gida bai halatta su komai daga wannan zakarwa domin yan babban gida ahlul bait ba ta cin sadaka amma ba ne mai sun wari bandawa banda ma kan annabi alaihi salatu wasalam su za su kuma su an yi tafsirin da nan su za a ba su daga amma alu ja'far alu aqil ali aliyin ko wayannan alu alu din suriya su ba bai cin sadaka idan ta zo a zuwa kyauta ba idan ta ba da kyauta bane amma yi amma babu zuwa cin sadaka ka ji wanda yake sharifi ne ji yanzu to kai ya faru sadaka a to ai yana gaya ma in dai ya amsa sunan gidan annabta to ba shi ba cin sadaka in ko yake ya ci haram shikenan wala yujana a qaumun to bara ku ji mala yace da a ce wasu jama'a za su gungu misali da aka kafa zakka da hubuti su malam nazibu sun motsa zuwa yi sai kawai su masu kuɗin suka haɗa kai na gandu yake ba zai bayar ba na ke kaya haɗu na ko ina sai suka yi guru kawai suka haɗa gungun marasa babba da zakka da ke wallahi suka yi da yi suka yi karfi ka ce suka yi da za a yi da su to walam da a kaumu inda za su haɗu su da yawa an adai ha dangane da bada zakka suka hana ma'atika da yi mujuba amma sun kudin cewa wajibi ce wa kanat lahum quwwa kuma suna da karfi wa man'atan da yadda za su kare kansu man'a shine yadda mutum zai iya ba kansa kariya fa innahum yuqatiluna 'alayha malai ce to ayan isa kan tunda suna da karfi to haɗa musulmi zai ga kurai zara dan komandodi a je a yake hatta yu'duha sai sun bare ta an yadi wa hum sajiruna ko sai sun bare ta hannu da hannu bi kauli sallallahu alaihi wasallam saboda fadar annabi umedu an uqatila na ga umatin da yaki mutane hatta hatta yashhadu an la ilaha illallah a sai sun shaida babu an bauta da tantanta sai Allah sai ji wa anna muhammadar rasulullah kuma lallai annan muhammad wanzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to sai yake cewa wa yuqimu salata sai da sallah wa yutu zakata su bada zakka fa idza fa'alu zalika in suka yi wannan asa mu'min ne jima'a sun kare sun tsare zinanan su daga gari ne wa amwalahum da kuma jikunan abdu abdu kiwayosu illa bi haqqil islam sai da haƙƙin musulunci me haƙƙin musulunci wanda ya kashe a kashe ko azani ya tsayi muzani ko mu'annasu bin nafsi wa tarikul lidini ko wanda ya yarda to sai dai wannan to sai dai wa hisabuhum ala Allah shikenan bayan musu wannan kuma hisabun sai a gurin Allah kun ga wannan hadisin ya fassara wannan ko wanda ya fassara wannan me hisabu imma ila jannati wa imma ila nar shine hisabuhum ala Allah ta'ala daga nan kuma sai Allah ya musu hisabi Allah madaukakin sarki wato shi ya san yadda zai zo wa ana bi hurairah kala lamma tufiya sallallahu alaihi wa sallam wa kana abu bakri yayin da annabi alaihi salatu wasallam ya bar duniya wa law kana fi dunya tadumu wahidin la kana rasulullahi hayyan wa baqiya yayin da ya bar duniya sai yake cewa wa kana abu bakri sai yana abu bakar ya kasance shine halifa a lokacin wa kafara man kafara min al-arab wanda za su kafarta cikin laraba suka kafarta a kana umar umar ya ce kai fa tukatilun nasa kuma lokacin ya sa a yaƙi wanda suka hana zakka sai na umar ke gamsu bai ce ya za ka rika yaƙan mutanen da wa ƙarƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato wa ƙarƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa alhali annabi ya ce an umarce da yaƙi mutane hatta ya qulu la ilaha illallah hace sun ce la ilaha illallah fa man qalaha wa kada asama minni malahu wa nafsuhu yace duk wanda ya faɗi wannan kalmar wato dukiyarsa da shi kansa ransa ya kubuta daga gare daga gare ni illa bi haqqihi sai da haƙƙinsa shine in ya kashe ya kashe ko yayi zira ko yayi ridda wa hisabuhum ala Allah sakamakon su yana ga Allah tambayar su yake saboda ni fa qala zai ce wallahi sai na bakari sai na rantse da Allah lau katilan da man farraka bainar salati wa zakka sai na yaki duk wanda yake raba tsakanin sallah da zakka domin yan biyu wa aqimu salata mun ce guri nawa 82 a cikin alqur'ani duk inda kaga zakka zaka ga sallah yan biyu ne ba ta rabuwa to shine yake cewa um, fa inna zakata haqqul mali domin ta zakka haƙƙin dukiya ne ko da na ji wani yana kuma wallahi gaba za ku rika da mutum kana fita da ka baka bai wani na ji wani ɗazun nan yana mita yana cewa shi ne zai gaya wani ci a gaban sa zai ce ba mutane dubu ishirin ishirin amma bai taɓa bani ba ya ce kuma aboki na ne don rainin hankali sai na ce masa ka taɓa gaya mara kai ma mabukaci ne sai na gaya masa ka za ka na ce ba ka ganin kayan da kake zawa kullum gani zai kawai baka da baka da matsala yace kawai abu ɗaya na san ya tawaye mu wajen ya ga na hanyar kwari ya rage mu hanya wallahi yana da mita na shigo na zabe gera a nan mita wai yana ba mutane dubu ijirin ijirin shi ya hanyar ko suna biyar bai taɓa ba shi kuma a gaban sa zai ɗauka ya baya wai har adinsa da ya abokin sa ne har yana ce masa wai ka san gidan su malam wani ko wani wai malamin su na hausa yace ai dai zan da na ga malamin nan sai ne masa alheri yace ka zo nan can banza da yake bana sai can su ga wannan can ya zo nan yana ta nita shine ai ga ga masa cewa inna masalaqatu ba da Allah ya bayani ina ciki me a ciki ya ga domin hakkin zare cewa ba kana ta ba mutane ina ta wa zakar ba lokar da kai ba ina ta wa zakar in yayi bayani anan zai bar ga ma yadda ya bance ka cewa ya dauka kai ma kana cikin waɗanda suke malaru sai kai ma bayani eh problem din al'umma kenan al'umma mu kenan wannan gaban da Allah yake yake wallahi azuran la ta yi hafa wallahi tallahi bukatuwa ba riga bace Allah idan kana da hankali bi za annabi alaihi salatu wasallam ya mi ya ya wato ya ya halatta kyauta kuma ya fitar da saboda ita kana yi wa wanda da yana tsananin bukata ne kuma ba zai iya tambaya ba za ku ga baya karɓar sadaka amma kawai kyauta zai karba saboda ne kyauta ta rika zagawa wani da zaka bashi a lokacin wallahi yana cikin wani yanayi da zai kwana biyar ba zai iya tambaye kowa ba amma kana ganin sa da riga da kyau wani ma yana hawa abun hawa wani yana wallahi ba anan take ba shi za ake so kyauta ta yi yawa ta kusa kun san kyauta ta wafu ta wafu sadaka ne sa ba kusa ba na farko saboda annabi yana karba sannan kuma annabi ya ce tana ƙara soyayya ta hadu ta habu annabi ya ce fa innal hadiyata takhillu sahima hadisin bai inganta ba amma akwai ruwaya da ta ta nuna cewa wato tana cirewa hadisin shi kuma ya inganta kiyayya tana cire hikil da hasala am soka za ga mutum yana kin ka baya san ka amma kana bai sai ga yana sosawa haka ake da Safwan bin Umayya yanzu yana kin annabi alaihi salatu wasallam annabi ya dauki raquba 100 ya bai ya biya ne ka baka ce dawa ƙara ma ya ƙara ma 100 zai gaba kuma aka kuma ƙara sai da aka baki garki guda har ya kada sai ya gabe da yake kai yace wallahi bai kamata da kowa sai ya dana musulunta yana zuwa ya zo musulunta bai kada ra kuma ba sai yawa ya tafi garin yana zuwa kowa ya san shi yadda yake kin annabi alaihi salatu wasallam sai a ganshi ya dawo yana zuwa aka ce ya kuma kai ka tafi kan shi kuma ba yace ina ji'tukum min indi khairil bariya yace na zo muku daga wajen wanda yafi kowa alheri yo i ada amal la yakhshal fakara yace yana kyauta irin kyautar wanda baya tsoron talauci haka annabi to saboda haka wannan shine abin da wato ya kamata a kiyaye to shine malam yake cewa um, ne gaba wallahi na rantsi da Allah law qatilannahum ko law qatilanna man farqa baina salati wal zakat fa inna zakata haqqul mal wallahi law mana'uni ala qatay da bakar ji na rantsi da Allah inda za su hana ni karamar akuya da suka saba bayarwa anaqal ko in karamar taguwa ko akuya a wata ruwayar law mana'uni aiqalan shine da baibai wanda da suna ba da shi sai ce kanu yu addunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda da suna bayarwa zamanin annabi alaihi salatu wasallam yace la qataltuhum ala man'iha yace wallahi sai na yace su akan hadata akan hadawa fa kana umar sai na umar yace ko wallahi na rantsi da Allah ma huwa illa an qarshar Allah sallallahu alaihi bakr lil qital yace wannan abin da yayi ba komai bane ba sai Allah ne ya bude zuciyar sai na Abubakar na cewa a yake su din inda muka ga ya dage aka haka to Allah ne ya bude zuciyarsa don dai na Abubakar tabi'a sa bai baya da da tabi'a sa sun sai ya haka amma sai aka ga ya da sai yace fa arabtu annahu al-haqqa tunda naga an mun ga ya da to dan muka gane cewa gaskiya ne abinda sai na Abubakar ya faɗa gaba ta ƙarshe da ya kamata mu tsaya a kanta domin wanda za su ba fitarwa na su fitar da za a kan wata waje ba sai ce alaman ta ji a kan wata waje ba ta ji ala kulli musulmin sharaɗin guda uku zakka tana waje ba akan kowane musulmi hore amma ya zama ɗa ba bawa ba in bawa ne duk abin da ya samu na ubangidan zan ubangidan ne zai fitar malikin lin nisabi wanda ya mallaki nisabi ko ga sharadi na uku ko mun ce na farko mai musulmi ɗa wanda dukiyarsa ta kai nisabi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da wani abu haka yi to saboda haka 1.2 idan yana da wannan dukiyar sannan sai ƙara sharadi na hudu yace idza halal haulu ala ma yamliku min al mal idan shekara ta zagayo akan abin da ya mallaka na dukiya shekara ta zagayo akan abin da ya mallaka na dukiya siwa zar'i amma banda gona ita ba take karata za gobe za mu yi ta anan gaba fa innahu tajibu zakata fihi domin ita wata zakata na wajaba a kansa ne yawma hasadihi ran da aka girbe wato haqahu yawma hasadihi saboda aka ce yace wato idza balaga nisaba idan ya kai nisabi shi kuma sai aka yi nawa wuzuki biyar ko kwano ɗari uku ko da wuzuki dai kwano sittin ne bayan an tashi an rage sai a zo a auna in ya kai kwano ɗari uku sai a fitar da zakka za mu zo mu ji jiki ma a hankali kala ta'ala kaga muna da manoma a nan na sai wajen mutum hudu biyar yawa kala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace wa atu haqqahu yawma hasadi ku ba da haƙƙin noma ran da kuka girbe ba ba daga gaba shi da an girbe a zuwa fitar eh ana gama a zuwa fitar kan ma ya yi gaba ka ce fari sun ce ni farin suna gidanka kai ne ba rafa yace wa amma ruwan fari ya ci sun cinye kaza kaza ba shekara shi ana fitarwa da ya fita kawai sai a fita to wannan shi ne a dunkule abubuwan da za mu faɗa a nan insha Allah ta'ala ta ci ne zuwa je mu dora na'am a auna za ka kawai ka koma na masa da kafi da shi ka rayu ka je ka gani yawa a ciki almu'allafati qulubuhum sune suke shigo wanda ba musulmi ba wanda ana so a janyo hankalinsu ka fahimta da kyau waɗanda suna sha'awar musulunci ana zuwa ja hankalin su wannan za a iya ba su almu'allafa ta kulubu yawa wannan shi ne to Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan wani kuskure Allah ba wani sarki ya yi wa akwai ɗan uwa yana zama malam Musa muna zama karatu da shi a nan za a zai tafi karatu da ni latin ma ya tafi mataki mai zuwa ana tsara na bigode zaɓe zai tafi muna da kowai yi Allah maɗaukakin sarki ya kare shi ya kuma wato taimake shi ya samu abin da ya je nemowa domin annabi ya faɗa cikin nemo karatu a guri ne nesa kai albasa kwarai da zuci ko da shakka babu a yi kokari a kula da abin da aka je yi insha Allah ta'ala Allah zai sa albarka muna ko Allah ya kare ka a hanyar ka ya kare ka a can inda za ka samu kanka kuma ya baka ikon wato samu ilimin da zai amfani mu duniya da lafiya na na gane wannan shi na gane Oke, to na gane. Akwai ɗaura aure guda biyu da yankuwa ake ga yadda yankuwa akwai misbawa ne misali. Za a ɗaura aurensa yana lantar a matashi ne mai ƙoƙarin da su. a kumbodo ta daura auren sa ranar asabar karfe 11 inda ba kofar ta abu kofar gidan alhaji sai ne karfe 11 ranar lahadi ne ko ranar lahadi goma ga watan february sannan kuma akwai wani na wata kanwar mu shi ma a nan Khadija Umar Ibrahim Kubara ita ma za a daura aurenta da Idris Ahmad Idris Iliji ko Kilishi Oh sau da aka sai ce shi ma za a ɗaura karfe goma ranar lahadin je har yau sai ce layin alayin malam malu ganda albarka kano nan kenan layin za a ɗaura muna fata Allah ya samu albarka da kuma ba su zaman lafiya muna roƙon ubangiji da sunayen da dawa injiniya da yake zuwa nan yana ɗan fama da ɗan rashin lafiya haka mun ɗan duba shi ɗazuma muna roƙon ubangiji Allah madaukakin sarki ya daga kafadarsa Allah madaukakin sarki ya mayar masa da ita kafara wanda muke da su marasa lafiya a gidajen mu da asibiti dukkan mutum ya Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu zabi da yake cikin karo mu Allah don sunayen ka kyawawa ba don wayan mu ko da waran mu ba Allah ka zaba mana nage waɗanda za su ba mu matsala a ƙasar nan Allah don sunayen ka kyawawa Allah kai kada kada ka wata a wato amanar ƙasar mu muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da sufofin sa madaukaka duk wanda suke neman ƙasar mu da matsala da matsaloli da ake fama da su a cikin wato zamfara da wani bangare na wato na katsina da gefunan garin su dai gaba ɗaya muna fata Allah madaukakin sarki ya yaye mu ko kuma Allah madaukakin sarki ya kare mu masu shirya wayannan abubuwan na matsaloli Allah ka san su Allah kai musu fakin kwaya kan kwalta Allah ka hana su sakewa a rayuwarsu Allah ka daga gabaci kon yin bacci a cikin wato dararo muna da kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa Allah ya kare mu a gidajen mu da masallatan mu da hanyoyin mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bunda Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna da kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatar akwai wata baiwa Allah ita ba da take neman addu'a tace yan uwa ta ta addu'a Allah madaukakin sarki ya biya mata bukatunta Allah madaukakin sarki duk bukatun mu da muka koyi Allah madaukakin sarki ka biya mana Allahumma arina al-haqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu muntabatan 'alayka alaina fa nadilla ya rabbal alamin Allahumma kunna fi ila ta'atika wa la takilna ila anfusina ala fata'in aw qalla min dhalik اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين akwai tallafin masallaci an samu dubu biyu da naira ko